insha Allah وأن يجعل يده مقرونة إلى وجهه وأن يبسطها كل البسط ونهى عن قتل النفس بغير حق وعن الزنا وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلى أن قال كل ذلك كان سيئه عند ربه محروما وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائما قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنه ليغاب إنه ليغاب على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة وفي السنن عن عبد الله بن عمر قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم مئة مرة أو قال أكثر من مئة مرة وقد أمر الله سبحانه أن يكتب أن يكتب أعمال الصالحات أمر أمر الله تعالى عباده
وقد أمر الله سبحانه أن يف- أن يف- أن يكتبوا أن يكتبوا الأعمال الصالحات بالإنصاف يختم أن يختموا أن يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفار فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم من الصلاة يستغفر يستغفر ثلاثا يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه وقد قال تعالى والمستغفرين بالاسحار فامرهم ان يقوموا بالليل ويستغفروا ويستغفروا للاسحار وكذلك ختم سوره سوره سوره المزمل وهي سوره قيام الليل لقوله تعالى واستغفروا الله ان الله غفور رحيم
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إغواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman ibn Affan a nan gadon kaya a cikin garin Kano a wannan yammaci na litinin daren talata yau 23 ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1436 wanda kuma yake daidai da sha biyar ga watan sha biyu miladiya ta 2014 a wannan majalisi wanda muke karanta littafin nan mai suna al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan wallafar shaykhul islam taqiyuddin ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah al-harrani rahimahullahu ta'ala kuma wannan shine darasin mu na 64 kafin mu shiga karatu akwai tambaya mai tambaya yana cewa don Allah ina son sanin ka karance littattafan ibn taimiyya gaba ɗaya sannan mecece aƙidar ahmad didat domin 'yan shi'a suna cewa wai ya kai wa kumaini ziyara kuma wai har ya ce bai taɓa ganin mutum ba kamarsa to dangane da tambaya ta farko na karance littafin ibn taymiya ansar ta wane mutum littafai ibn taimiyya suna da yawa kuma har gobe har gobe ana ƙara gano wasu wadda da ba a gansu ba saboda akwai wani lokaci da 'yan bida'a suka tasarwa littattafansa da ƙonawa da lalata su musamman a dimashq musamman lokacin wani da ake kira abdulkadir jazairi ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske na ya ga ya ɓatar da littafin ibn taymiya saboda abinda suke ɗauke da shi na yaƙi da bid'o'i da al'adu marasa kyau da shirka da Allah da bayyana gaskiya filla-filla daki-daki da hujjojinta na nassi da na hankali wanda ya sa da dama daga cikin 'yan bida'a suke jin haushin shekul islam ibn taimiyya a lokacinsa ya samu wato bida'a tana da ƙarfi sosai wato wannan ƙarnin da ya rayu a cikinsa ƙarni na bakwai da farkon ƙarni na takwas kuma da ƙasar da ya rayu a lokacin ƙasar sham ko mu ce siriya yanzu a garin dimashq wato akwai 'yan bid'a sosai manya-manya kuma bid'ar su a lokacin tana cin karanta ba babbaka tana da magoya baya kusan gwamnati ma tare da 'yan bid'ar take malamai da alƙalai da masu fatawa mufti da za ka samu cikin 'yan bid'ar ne manya-manyan makarantu da ake karantarwa sai ka samu a hannunsu suke sauraka a cikin irin wannan yanayi ibn taymiya fito ya keto wannan turnuku ya rubuta bayanansa daban-daban da darussan da yake yi wanda wannan ya sa a ya samu abokan gaba da mahassada musamman a cikin malamai ya yi ta fama ya yi ta artabu da su aka yi ta ɗaure shi ba karo guda ba ba a cikin dimash kawai ba har masar an ji an rufe shi to a cikin ɗan wannan lokuta kuma ya yi ta rubuce-rubuce wanda rubuce-rubucensa suke yawo a hannun almajiransa to a gaskiya ibnu taymiya yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fi kowa yawan rubutu a gyara abin nan mutanen da suka fi kowa yawan rubuce-rubuce a tarihin a tarihin musulunci in ana lissafa mutanen da suka yi rubuce-rubuce da yawa a fannoni daban-daban to ibnu taymiya yana ɗaya daga cikinsu saboda haka littafansa tarin wato idan mutum ya ce kawai shi a rayuwarsa littafai ibn tabiya kawai zai rika bi to kowannan ya ishe shi ya zama shakundum a ilimi a fannoni kuma daban-daban ba a fanni ɗaya ba kuma wasu littattafan nashi wasu bayanan ba zai yi baka karanta su kana shan shayi kana rigingine kana wasa da waya ba za ka gane komai ba sai ka yi shafi goma ashirin ka ji towai mai ake cewa ne ƙarshe sai ka dawo sau da wani lokaci shafi ɗaya shafi biyu sai riƙe maka wuya kuna ta kokowa kana so ka fahimci mai ake so a ce ana saboda zurfin ilimin da yake bayarwa sau da karance da tafi ibn taimiyya ba ba abu ne mai sauƙi ba abu ne mai wahalar gaske sai dai a yi ta yi saboda ka muna ɗan shashafawa amma maganar a karance wato ko majmu'ul fatawa kawai wanda rasa'il ne nashi aka tattara da fatoyinsa ai kun ga yawansa to banda shi kuma akwai wagagen littattafansa akwai littafin shi dar'u ta'arudul aqli wan naql mujalladi tara wanda wannan sai ka tsufa baka gama gane shi ba wallahi ga minhajus sunna fi radd ala shi'at al-imamiyyah al-qadariyah wanda kowa ya sani wajen shi ma mujalladi tara ne manya-manya akwai littafinsa talbisul jahmiya ya jima shekara da shekaru mujalladi biyu kawai ake da shi amma daga baya aka same shi complete ya kai wajen mujalladi goma sha wanda yana raddi ne akan jahmiya to ire-irensu suna nan da yawa waga ga littattafai masu faɗin gaske to kaga mutum a cikin irin wannan rugun tsumin na rayuwar yau da ta najeriya a ce ya karance waɗannan ai wato mutum ya kwatanta zai karanta da yawa amma wani lokaci fa sai ya yi nisa in ya dawo kan wasu sai ya ga cewa a kamar ma bai kama karanta su so abin yana da girma kwarai da gaske maganar sheik ahmad didat allah ya gafarta masa ya masa rahama a kamar da ku sani sheik ahmad didat malami ne da ya ba da wato gudunmawa sosai akan abin da ake kira muqarranatul adiyan wato comparative religious religious studies ko comparative studies of religion wato ilimin wato bibiyar addinai da gano abubuwan da yake ciki na barna da ƙarya musamman dai addinin kiristanci ya ba da gudunmawa a nan ya karanta bible karatu sosai ya haddace abubuwa da dama da suke cikin waɗannan wannan bible ɗin kuma da wato ba bugu ɗaya ba ba version ɗaya ba kala-kala da bambance-bambance da suke cikinsu sannan kuma ya haddace ayoyin da suke da alaƙa da abin da yake da'awa a kansa shine wannan a ƙoƙarin mukaranatul adiyan ɗin ayoyin da suka yi magana akan haihuwar annabi isa da makamancin wannan ya haddace su hadda lambobin ayoyi to amma ba wai malami ba ne na addini wanda ka ce malamin tafsiri ko malamin fikihu ko malamin hadisi ko malamin aƙida in ba abin da yake ya shafi aƙidar kiran kristanci da musulunci ba amma shi aqidar musuluncin ita zallata bai karanta wannan ba auraka iya dan abin da ya karanta ya dan yi bakin kokarin sa kuma an amfana da shi kwarai da gaske musamman kasashen yamma sun amfana kwarai da gaske da munazarat din sa tattaunawa su da rika yi da manya-manyan malaman su amma game da sha'anin sanin mecece aqida ta ahlus sunna da bambance-bambancen da yake tsakaninta da sauran aqidu da abin da ya shafi ilimin fiqhu da abin da ya shafi tafsiri ballantana kuma ilimin hadisi duk wanda ba fagen sa bane kuma ba malami bane anan da haka bai san su ba bai karanta su ba illa gwargwadon abin da musulmi zai karanta na ibadarsa kamar ta ta yau da gobe amma ba malami bane a ciki ba wanda zai zo ya maka magana bane akan sha'anin fiqhu hukunce hukuncin sallah azumi zakka ba wanda zai zo ya maka magana ne akan tafsirin ayoyin alqur'ani ba wanda duk ba fagen sa bane bana kuma tsammanin ba ya ya iya larabci yana jin larabci to kaga ko ai bai da za a yi babu larabci kuma ya zama ka zama malami na hadisi ko tafsiri ko fiqhu so bai san wannan ba shi yasa a cikin wasu bayanansa musamman idan ya zo yana kokarin ya ya kwatanta abin da yake cikin bible da wani abu da musulunci ya zo da shi to akan samu akan samu kurakurai akan samu kurakurai a ciki saboda ba ba fagensa bane bai karanta wannan ba sauraka ba aqidar sa ba aqida ce irin ta ya san sunna da isbatu ma asbatahu lillahi li nafsihi wa rasul wa asbata lahu rasulu fi fi sunnati sahiha ko abin da yazo daga sahabbai duk bai san waɗannan ba to amma adalci yana da kyau mu ce a fagensa ya bada ya bada hib ya bada wato gudunmawa ba karama ba gagaruma kuma an amfana da shi duniyar musulmi da duniyar ma da bata musulmi duk sun amfana da wannan magana ya kai wa Khomeini ziyara ba zan iya tabbatarwa ba ko in kore tunda ban karanta ba amma ba wani abu wani abu mamaki bane dan a ce a daidai wancan lokacin saman lokacin da aka ce ya kuma ya yi juyin juyi hali a Iran 1979 da yawa wasu sun zaci musamman ma wanda ba su karanta shi'anci da alakarsa da yahudanci ba da irin miyagun aƙidu da suke ciki su gani suke eh an yi fafutuka an kafa wata jamhuriya islamiyya kamar da suke kira kiranta banda shi akwai wasu da yawa da suka rudu da wannan ba wai shi kadai ba akwai wasu cikin larabawa wanda sun rudu da wannan musamman da su misali a daidai wannan lokacin hatta ya ikhwan ikhwan muslimin suna girmama saurata Khomeini suna ganin ana iya haduwa a wasu gurare ai aiki tare haka daga cikin wasu manyan malamansu na da shugabanninsu sun kai masa ziyara sauraka an samu irin wannan a rede wannan lokacin sauraka ba mamaki da an ce dina da yaji to amma ba wata hujja da zaka iya cewa shi ma shi a yake kun san hatta mu kanmu a nan kasar dalilin faruwar shi'a ko farko-farkon kafuwar shi'a ai ta fara ne daga girmama saura ta kumaini ce islamic revolution an samu juyin juyin hali na musulunci a iran da aka matasa aka rika turo musu da takardu da ba shi'ancin aka rika turo musu ba kawai aka nuna ana wani gwagwarmaya ne da ashaitanul akbar shi ne ƙasa amerika da ƙasashen turai wanda yanzu kaga an zama ƙawaye duk wani ashaitanul akbar ko almautu da amerika duk ya zama ƙarya yanzu ana tare tare ma aka haɗa haɗin gwiwa ana yaƙe-yaƙe wanda an san cewa wannan abu ne da yake tabbatar da cewa tun farko ma ba a raban ake ba a haɗan ake so wanda ya rudu da yawa daga cikin masu hamas na addini amma ba su san shi ba ba su san shi ba ya rudu su kwarai da gaske amma shek ahmad dinat abu ne sananne ba ba shi a yake ba bai taba tallata shi'a ba bai taba fitowa ya zagi wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ballanta da ya zagi Umar Abubakar da Umar da Usman abu koma karatu malam idan ba manta ba yana magana akan al-haqa'iq ad-diniyya ash-shar'iyya da kuma al-haqa'iq alkauniya alkadariya wanda ya ce da yawa mutane ba sa bambanci tsakanin alhaƙa'iƙul diniya a shari'iyya da kuma alhaƙa'iƙul kauniya alkadariya akwai abubuwa waɗanda suke na addini ne Allah ta'ala yana son su yana ƙaunar su yana umar yana umarni da aikata su kuma yana son masu aikata su akwai abubuwa kuma da baya son su baya umarni da aikata su kuma baya kaunar masu aikata su waɗannan su ne ake kira alhaƙa'iq addiniya a shari'a abinda Allah yake so ya shar'anta shi ko abinda Allah ta'ala ya shar'anta a shi kada a yi aiki da shi kuma ya nuna baya son masu aiki da shi sannan akwai abinda Allah kuma ya halitta cikin ayyukan bayi wanda waɗannan abubuwa ubangiji ta'ala ya halicce su ba don yana son su ba sai don kasancewa lahul khalqu wal amr ala lahul khalqu wal amr da Allah ta'ala ya faɗa to ba a hujja da alhaqiqal kauniya dan a kaucewa aiki da alhaqiqa shar'iyya kamar mutum ya rika cewa ana umartarsa da ya zama mai sallah ya rika cewa to ai ni haka Allah ya kaddara in kasance inda ya so ya rika sallah zan yi sallah to tunda kaga ba na yi to ba haka Allah ya so abin da bai so ni da sallar ba wanda kuskure ne khalqi ne tsakanin alhaqiqa alkauniyya alqadariyya da kuma alhaqiqa shar'iyya to yana magana akan alhaqiqa shar'iyya abinda Allah ta'ala ya shar'anta wa bayinsa yace mafi girman abinda Allah ya shar'anta musu cikin alhaqaiqu shar'iyya diniya shine tauhidi wanda muka yi magana akan sa ya kuma ci gaba da cewa wa amara subhanahu bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa naha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi Allah ta'ala ya umarni da ayi adalci ayi ihsani a bawa makusanta haƙƙinsu sannan ya hana alfasha da mummunan aiki da zalunci inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi sannan wa akhbara annahu yuhibbul muttaqin Allah ya bada labarin cewa yana son masu tsoron Allah masu takawa wa yuhibbul muhsinin yana son masu ihsani wa yuhibbul muqsitin yana son waɗanda suke masu adalci wa yuhibbut tawwabin kuma yana son masu tuba wa yuhibbul mutatahhirin kuma yana son masu tsarki wa yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah ta'ala yana son waɗanda suke yaƙi da gwagwarmaya wajen tabbatar da tafarkinsa suna masu sahu kamar kace wani gini ne wanda yake liƙe da juna wanda yake ɗamfare da juna kuma zubinsa ya fito ya yi kyau ƙwarai da gaske wato ubangiji ta'ala akhbara annahu yuhibbul muttaqin yana san masu tsoron Allah bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah ce duk wanda ya cika alkawarinsa kuma ya ji tsoron Allah fa inna allaha yuhibbul muttaqin to lalle Allah yana son masu takawa kaga anan Allah ta'ala ce yuhibbul muttaqin yana son masu takawa fatimmu ilayhi mahdahum ila muddatihim inna allaha yuhibbul muttaqin wastaqamu lakum fastaqimu lahum inna allaha yuhibbul muttaqin Allah yana son masu takawa wanda takawa ita ce biyayya ga Allah ta'ala cikin abin da ya umarni da a aikata shi da barin abin da ya hana ya wajabta ka nisance shi wanda ita ce ta ɗawa wanda zai yi aiki da umarnin Allah na wajibi ya kauce wa abin da Allah ta'ala ya haramta to wanda shi ne almuttaki ya sanya katanga ya sanya wato shamaki tsakaninsa da hushin Allah ya sanya shamaki tsakaninsa da azabar Allah sannan ya ce wa yuhibbul muhsinin yana son masu ihsani wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin wal afina 'anil nas والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين أقول عليه لمن دمن الله تعالى يقول ينا سن ما سوء إحساني ينا سنس ما سوء إحساني إحساني شيني كما يدى النبي صلى الله عليه وسلم يجي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كبوتا وألا تمكر كنا جنسا idan ba ka gane shi to shi yana ganin ka wannan shi ne ihsani ba wa ihsani tsakaninsa da Allah ya yi ihsani tsakaninsa da karan kansa ya yi ihsani zuwa ga halittarsa ya kyautata wa mutane to Allah ya ce masu yin wannan kyautatawar ta fuskar ibadarsu da mu'amalarsu da ayyukansu Allah ta'ala yana son su wa yuhibbul muqsitin kuma yana son masu adalci وإن حكمت, وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين idan za ka yi hukunci Allah ce ka yi hukunci da adalci Allah ta'ala yana son masu adalci fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin la yanhaakum Allah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin kaga Allah ta'ala a waɗannan ayoyi ya sifanta kansa da cewa yana son masu adalci waɗanda suke ajiye abu a mahallinsa al'insat ko al'adlu shi ne ka ajiye abu a bigiransa kada ka ɗauki abu ka canza masa guri ta fuskar ibada ta fuskar mu'amala ta fuskar kunce-kunce da shari'a sannan ya ce yana son masu tuba inna Allah ya hibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin yana son masu tuba da komawa zuwa ga Allah haka nan yana son waɗanda suke masu tsarkaka sannan wa yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص sauraka ubangiji ta'ala ya tabbatar wa kansa mahabba sifatul mahabba cewa shi yuhibbu wa yuhabbu yana so shi ma kuma ana san shi ubangiji ta'ala yana san wasu daga cikin bayansa da suka da suka sifantu da sifofin da yake so sun sifantu da ayyukan da yake so to shi ma yana san su sifantuwarsu da waɗannan ayyukan sun nuna suna san shi يا أيها الذين آمنوا من, ير... من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه wanda duk yayi ridda daga cikin ku ya bar addinin sa to da sanin Allah ta'ala zai kawo wasu mutane waɗanda suke yake son su suke son shi wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum saboda ka ubangiji ta'ala ya sifanta kansa da muhabba yana daga cikin sifofin Allah al-mahabba wanda ahlus sunna suna tabbatarwa da Allah sifatul mahabba kamar yadda suke sarbatar masa da sifatul irada da sifatul qudra da sifatul ilm da sifatul hayat da sifatul sam'i da sifatul basar yadda suke tabbatar masa da waɗannan sifofi ba tare da suna kore su ba ko su yi musu tawili ko su yi kwatance a cikinsu to haka nan suke tabbatar masa da sifar mahabba sun ce Allah ta'ala yana so kamar da suke tabbatar masa da sifar rahma wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma wa huwa al-ghafurur rahim suke tabbatar masa da sifar rahma cewa rahma sifar sa ce kuma suke tabbatar masa da cewa yana kin wasu abubuwa don haka suna tabbatar da waɗannan sifofi ba tare da sun yi musu tawili ba wanda ita ce aqida ahlus sunna wal jama'a sabaninta shine aqidar da take korewa Allah sifatul mahabba kamar al-jahmiya da waɗanda suka bi tafarkin su kamar al-ash'ira da al-maturidiyya da al-mu'tazila duk suna korewa Allah sifatul mahabba illa iyaka wasu sun faɗaɗa a cikin kore sifofin wasu kuma sun takaita zaka samu a cikin littattafan ash'ira musamman littafan tafsiri in aka zo duk gurin da muka karanto din nan yuhibbu yuhibbu ko dai a ce yusibu ko a ce yuridu an yusiba ko a fassara muhabba da thawab ko iradatu thawab idan aka zo gujen ki sai a fassara shi da da da iradatul iqab kamar al-intiqam wa man 'ada fa yantaqimu Allahu minhu maimakon a siffanta Allah da siffatul intiqam sai a kore a ce yana nufin zai musu azaba kowa ghadiba Allahu alaihim ghadiba sai a tabbata maimakon a tabbata a ce nufin yin hukuma wato in ka kula sai kaga cewa sifar an yi tawilin ta daga mahabba ta koma irada saboda mai sau dama suna tabbatar da sifar irada kamar al-ash'ira suna tabbatar da sifar irada amma ba sa tabbatar da sifar mahabba da za ka ɗauki tafsirul jalalain na imam suyuti rahimahullah za ka duk inda ya zo kan yuhibbu to baya tabbatar da ko dai ya sa yusibu ko yuridu an yusiba inda aka faɗi fushi baya tabbatarwa da Allah cewa yana fushi da wasu da cewa ghadiba Allahu alaihi to babu baya tabbatar da ghadab sai dai ce Allah ta'ala ya yi nufin yi musu hukuma to kaga anan an yi tawilin mahabba ko al-ghadab zuwa zuwa ga irada saboda ita ce kawai suka yi da sun ce saboda shi al-mahabba sun ce riqqa ce riqqatun ta'lu an-nafs ko riqqatun fil qalb ko riqqatun ta'tari al-qalb wata karaya ce take samun zuciya Allah ta'ala kuma za a sifanta shi da cewa yana da zuciya kuma yana karaya domin yayin da kaga wani abu wanda kake so to za ga zuciyarka ta karkata zuwa ga abin kaji ya shiga abin kuma abin ya shiga cikin zuciyarka ya zauna suka ce wannan ita ce mahabba a harshen larabci to in muka tabbatar da ita mun tabbatarwa da Allah wata sifa irin ta mahaluki don haka gara mu kore haka nan aka ce al-ghadab ce shi ma ishti'al narul kara ko hubbul intiqam fi nafs wato zuciyarka ta tafasa ka ji kana son za ka yi ramuwar gayya ko za ka rama abin da aka suka ci wannan shi ne fushi sauraka bai kamata a tabbatar da Allah wannan ba domin shi wannan shi fushi ne na makhluki sauraka wannan ta sashi suka kore wanda a nan ibnu taymiya da sauran malaman sunna suka ja da su akan wannan tawili suka ce musu me yasa za ku kore wa Allah sifatul mahabba da sifatul bughd da sifatul intiqam da wasu sifofi min sifatul zat ko sifatul af'al sai su ce saboda wani mahaluki ya sifatu da irin wannan sifa bai dace a sifanta Allah da ita ba shi yasa muke kawar da ita daga Allah ce to a to ai as-sam'u wal basar wal hayatu wal irada wal kalam wal qudra duk waɗannan sifofi akwai su tattare dan adam wata sifar wai kamar irada din nan da da kuka kore kuka tabbatarwa da Allah ba ma dan adam ba har abin da ba dan adam ba ma an tabbatar masa da sifar irada fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda menene yuridu ba irada ba wa aka jingina wa irada aljidab aljidab katanga gini an tabbatar masa da irada to in har za ku kore wa Allah sifatul mahabba saboda dan adam ya sifantu da mahabba to sai ku kore masa sifatul irada ita ma sai su ce a ai muna mun tabbatar masa da waɗancan sifofi saboda hankali ya tabbatar da su ma'ana ba da nassi suka tabbatar da su saboda hankali ya tabbatar da su saboda sifofi ne na kamala kuma ba za a samu zatin da bata sifanta da shi ba kuma ta zama Allah sauraka muka sifanta Allah da su amma ala wace ne riko bihi ta fuskar da ta dace da shi don haka yana da irada amma mun ce ba da irada ta katanga ko ta mutum ba haka da mun tabbatar masa da asam da albasar amma ba irin na mutum ba duk da cewa mutum ya sifantu da wannan ya ce to a nan ko dai ku kore kamar yadda ku kore sifar irada da asamu da albasar saboda Allah ya sifanta dan adam da sam'u da basar faja Allahu sami'an basira Allah ya sifanta dan adam da sam'u da basar ko dai ku kore wa Allah wannan sifa saboda ya sifanta dan adam da su in kuma kuka tabu kuka kore kaga kuma kun shiga matsala saboda kun tabbatar da guda bakwai ne dama kuka kore su kaga sai zama Allah bai da sifa kenan wanda kuma la yuqal a ce ga zatin da ake bauta musu amma bai da sifa kamar da jami'a suka yi su jami'a kamar da suka bai da sifa to ko kuma ku tabbatar da su kamar yadda kuka tabbatar da waɗancan kuka ce alawanci ne ne ku bi zatihi bisa fuskar da ta dace da zatinsa to waɗannan ma ku tabbatar da su akan wannan wannan wannan dalilin mana ku ce Allah ya sifantu da sifar muhabba ala wajhi yaliqu bi muhabba sabani da take da muhabba ta makhluq ba abinda irada su kamar yadda irada sabani da take irada ta makhluq ba abinda kuka faɗa wajen tabbatar da irada da samu da albasar da alkalam da alqudra da sauran sifofin da kuka tabbatar guda bakwai abinda kuka faɗa wajen tabbatar da su shi ma mai tabbatar da sifar mahabba su zai faɗa abinda kuka zama uzurin kwana shi ma shi ne uzurin sa'ada maka babu bambanci babu bambanci ibnu taymiya yana faɗar wata ka'ida ce al-karamu fi dhat abin al-karamu fi sifati far'un an al-kalam fi dhat kun ce Allah yana da zati amma la kazzawati haka ne sun ce Allah yana da zati amma la kazzawati to sai ku ce haka nan yana da sifati la ka sifati shikenan kun huta duk sifofin da Allah ya sifanta kansa yadda kuka ce yana da zati zatin sa ba ba irin ba irin da zawatin mutane ba ba irin na halittun sa ba to haka nan ku tabbatar masa da sifofi ba irin sifofin halittun sa shikenan kun huta shikenan ba ba wannan rikici a ciki ba ma saboda daru da rigima da rashin abin fada sai a ce to ai shi ahlus sunna ma yana kwatanta Allah da jikin mutum saboda ahlus sunna sai a ce musu almujassima ko alhashawiyya wanda kuma aka zo aka juye maganar abin nan su a sha'ira su ba a gurin mu'tazila mujassima ne a sha'ira mu'tazila ba sa tabbatar da waɗanda sihofi saboda haka sun ce waɗanda sihofi tabbatar da su kamar kai kamar yana bayuwa da zuwa ga ta'addudun zawat akwai zatin Allah da ya siffanta da rahama akwai wani zati da ya siffanta da da fushi abin da da da da sabu akwai wani zati da saboda haka alqudama za su zama da yawa saboda suka kore suka ce tuaddi ila ta'addud alqawl bi ta'addud alqudama asha'ira ba su amince ba ba su gaddama da wannan don haka shi ba mutazili yana daukan ba ash'ari mujassim me ba ash'ari yake faɗa ya kare kansa wajen ba mutazili abin nan da zai faɗa ya kare kansa wajen ba mu'tazili shi ahlus sunna yake faɗa ya kare kansa wajen ba ash'ari haka abin da kai faɗa nan shi za a faɗa maka kai ba saboda ire-iren waɗannan sifofi suna da shi yasa ya ce Allah ta'ala ya ba mu labarin yana son masu irin wannan aiki kaga wannan hakika ce shar'iyya diniya Allah yana son masu takawa haka yana son takawa yana son masu isani yana son isani yana son masu adalci yana son adalci yana son masu tuba yana son tuba yana son masu tsarki yana son tsarkin yana son waɗanda yuqatiluna fi sabili saffan yana son alqitalu fi sabili waɗannan abubuwa yadda Allah yake son su shi yasa yake son masu yin su wa huwa yakrahu ma naha anhu haka nan yana kin abin da ya hana kama qala ta'ala fi suratul isra kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha dukkan waɗannan munanan wato munanan ayyukansu munanan su munanan cikinsu inda rabbika a wajen ubangijinka makruhan abin ki ne wato Allah yana kin abu kamar yadda ce wakar raha ilaikum al-kufra wal fusuqa wal isyan ya sa muku kin al-kufra kafirci wal fusuqa da fasikanci wal isyan da saban Allah ya ce wa ƙannaha an shirki kafin Allah ta'ala ya ce kullu zalika kada sayoyin da rabbika makruha sai da ya hada shirka wa uququl walidai ya hana saba wa iyaye wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tarharhumā wa qul lahumā qawlan كريمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله تعالى يأمرني da bauta masa ya kuma hana shirka ya yi umarni da kyautata wa iyaye abinda ya hana hukukul walidai saba wa iyaye wa amara bi ita'il hukuk wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil sauraka ya yi umarni da a ba da haƙoƙi a ba wa zalƙurba haƙahu a ba wa almiskin haƙahu a ba wa ibn sabil haƙahu wani hannun tafzir wa hannun taktir ya hana almubazzaranci ya hana mammako ya hana almubazzaranci kuma ya hana ƙanƙame dukiya a kici yadda ita fi sabilin lahi wala tubazzir tafzira inda almubazzari na kano ikhwana shayatin wa kana shaytan da rabbi kafura sannan ce wala tajal yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kull albasط fataqoda maluman mahsura ubangiji ta'ala ya hana shirka ya hana sabawa iyaye yayi umarni da abawa haƙƙi ga masu haƙƙi ya hana almubazzaranci ya hana mammako sannan kuma yace wa an yaj'ala yadahu mutun ya sanya hannayensa maghlulatan ila unuqihi a kukunce a daure a wuyayensa wannan kinaya ce ta ruwa wato wanda aka sa hannayensa biyu a wuyansa aka daure to babu abin da zai iya baka babu abin da zai iya karba to sauraka mai ruwa kamar wanda ya sa hannayensa biyu ne a wuyansa ya daure sauraka ba abin da za ka yi tsammanin zai iya yi maka ko ka nemi wani taimako da zai iya taimaka maka a cikin wannan yanayi wa an yabsu ta kullal basti ko ya shimfiɗa hannun ko duk gaba ɗaya shimfiɗawa saboda haka ba albas ɗin aka hana ba كل البسط أكان ولا تبسطها سيتي كل البسط داتي ولا تبسطها وبنجي تعالى شي كان سينا شنفدا يبسط يده ليتوب مسيء ال- مسيء الليل يبسط يده بالليل ليتوب يتوب مسيء مسيء النهار يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وبجي shi ma yana shimfi to ana abinda ba a so shine gaba daya abinda ka mallaka gaba daya ka balbaltar da shi ka lalata shi shine kullal basd din wana an qatl an-nafs bighayri haqq wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq Allah ya ce kakku kashe ran da Allah ta'ala ya haramta sai da haƙƙi wanda ya kisa an kama shi an tabbatar masa da hukunci da ya yi kisa kuma auliya uddami babu wanda ya fi sun ce sai an yi kisasi kuma kisan ganganci ne dama to kaga wani aka zubar da jininsa an zubar da jininsa bil haq amma a zubar da jininsa haka kawai babu dalili to wani Allah ta'ala ya hana ya hana zina wala taqrabu zina law kana fahishatan wa sa'a sabila kada ku kusanci zina ya hana kusantar ita kanta karan kanta zina ya hana kusantar dukiyar maraya wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan ya hana kusantar dukiyar maraya sai ta hanyar da take mafi kyau ta hanyar ka jujjuya dukiyar dan kada ka batta a daskare zakata ta cinye ta saboda ka tana hannunka ka juya ta kamar yadda ka juya dukiyarka ka tsare masa ita shine billati hiya ahsan wanda yake jujjuya dukiya kuma zai buƙaci ya ci abinci zai buƙaci don haka abin da zai samu na riba a kai don ya ci abinci ko ya ɗau haƙƙinsa a matsayin shi wanda yake juyawa to wani ba a cewa ya ci dukiyar maraya har inda Allah ya ce kullu zalika kana sayyi'u wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al ard wa lan tablugha al jibala tula kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha to kaga anan ubangiji ta'ala ya faɗi muharramat abubuwan da Allah ya haramta wanda usulul manhiyat ne duk addinai da suka zo sun haramta waɗannan abubuwa babu wani abu ɗaya da da Allah ya faɗa a cikin wannan ayoyi na suratul isra tun daga waqa za rabbuka alla ta'budu har zuwa wannan ayar rabbina kullu zalika kana sayyun da rabbika makruha babu wani addini da ya halatta ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ko yayi umarni da akasin abinda aka yi umarni da shi a cikin waɗannan ayoyi saboda haka dukkan shara'i sun yi ittifaki akan wannan to ubangiji ta'ala ya hada waɗannan abubuwa kaga baya san su kenan yana kin abubuwa wa huwa subhanahu la yuhibbul fasad wallahu la yuhibbul fasad Allah baya san barna wala yarda li ibadihi al-kufr kuma bai baya yarje wa bayansa sai kafirci duk waɗannan abubuwa ka sa su a ƙarƙashin al-haqa'iq الشرعية الدينية حقائق الشريعة نا الديني كما الله تعالى ياي magana da kowa game da waɗannan abubuwa ba wani abu ne da ya shafi wasu banda wasu kowa da kowa duk mutum da aljan yana yana yana buƙatar sa da yi wannan yayi bai yi ba wanda kuma za a koma babin alhaqaiq alkauniyya alqadariyya a cikin mutanen da Allah ta'ala ya ce su yi waɗannan su yi tauhidi su yi gaskiya su yi azumi su yi zakka su guji shirka su guji saba abin nan iyaye su ba wa masu haƙƙi haƙƙinsa a cikin mutanen da aka faɗa ma wannan akwai wanda ya karɓa ya kuma riƙe wannan umarni yana bi akwai kuma wanda ya gotsare ya yi tawa ya ce ba zai bi ba yake shirkarsa ko yake saba wa iyaye ko yake almubazzaranci ko yake rowa a cikin mutane akwai wannan to samuwar waɗannan a cikin mutane da mai bi da wanda baya bi wanda shi yake kira alhaqa'iq ko alhaqiqa alkauniyya alqadariyya ubangi ta'ala ya halicci wannan abubuwan kuma ya kaddara su to bai kamata ka kasa gane bambanci tsakanin waɗancan da waɗannan ba abinda Allah ta'ala ya umarni da ba abinda kai ba shine abinda Allah ya umarni da shi abinda ya umarni da shi yana nan a cikin abinda littafin Allah ko kuma a abin da ya zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine abin da ya umarni da shi abin da kuma kai kai ka aikata in ya dace da wancan to ka dace da abin da Allah yake so na haqa'iq shar'iyya wannan samun damar da kai kai aiki kuma wanda haka ubangiji ta'ala ya kaddara shine haqiqa qadariyya din wanda ya bijire to ba zai hujja da bijirewarsa ba wa idza fa'alu fahishatan قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون sun yi alfasha sai su ce haka muka samu iyayenmu suna yi kai Allah ne ma ce bi kun samu iyayenku suna yi wannan eh haka ne haka kuka same su suna yi amma qul inna Allah la ya'muru bil fahsha sai musu inkari a na biyu a na farko bai musu inkari ba wajen na alai aba'ana haka suka samu iyayen nasu amma cewa Allah ya sa su wannan a'a la ya'muru bil fahsha wal 'abdu ma'murun an yatuba ila Allah da'iman bawa an umarce shi ya tuba zuwa ga Allah ko da yaushe wato shi bawa kullun yana duban janibin haqa'iq shar'iyya ne ba janibin haqa'iq kauniya kadariya ba baka san kaddarar ka ba kai ba wanda ya san kaddarar sa ana don haka ba za ka rika kawo magana kaddara ba tunda wannan ba a hannunka take ba amma ai Allah ya ce ka zama mai gaskiya ya ce ka tuba ya ce ka yi aikin alheri ya ce ka za ce ka Allah ya umarce ka da wannan to wannan shi za ka tsaya ka duba wannan shi ne abin da aka umarce ka ka duba a kansa amma maganar shi mutum shi dan aljanna ne ko shi dan wuta ne ko Allah yana san shi ko ba ya san shi wannan ba ba a hannunsa yake ba wannan haƙaƙi ne kadariya kauniya ba a umarce ka da da baka ma san wannan ba baka san komai ba akan wannan ba abin da ka sani akan wannan ba abin da ka sani nan da ‘yan mintuna za su zai faru ba ka sani ba gare ka ko ga wani ba abin da ka sani sai abin da Allah ta'ala ya so kaddarawa shi zai faru to kaga wannan hakika ce kadariya bai kamata kana waiwayenta ba kai ma'amurun ne ka tuba zuwa ga Allah ko da yaushe qala ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya ku mu'minai gaba ɗayan ku tuba zuwa ga Allah kowane Allah ku samu babban rabo saboda dukkan mu'minai Allah ta'ala ya umarce su da da su tuba don haka kowa yana buƙatar tuba din nan kowa yana buƙatar koma ga Allah babu wani wanda zai ji baya da buƙatuwa zuwa ga haka kowa yana buƙatar sa da haka shi yasa ya ce fi sahih al-bukhari an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala tubu ila rabbikum فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وتوب زواج الله وبنجمكم فوالذي نفسي بيده نارا إلى وندرين هيك أهننسا إني لأستغفر الله لليني إنا نيمن غافر الله وأتوب إليه إنا توب زواج ليش في اليوم آيني أكثر من سبعين مرة سمد سو سبعين to kaga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ta'ala ya gafarta masa ma taqaddama min dhanbi ma ta'akhkhara amma duk da haka yace yana istighfari yana tuba sama da sau 70 a kullum kaga wannan yana nuna cewa ashe wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallama shine aula wa aula shi fi kowa cancantar ya tuba zuwa ga Allah ya nemi istighfari zuwa ga Allah haka nan wa fi sayyid muslim anhu annahu qala daga shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda cikin sahih muslim ya ce innahu la yugharu ala qalbi lalle yadda al'amarin yake akan yi rufi akan zuciyata wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marra lalle ni ina neman gafarar Allah a kullun sau dari annabi sallallahu alaihi wasallam ce innahu la yugharu ala qalbi al-ghayru شيء الغشاء الغطاء الذي يغطي يحول بين الشيء دو abin da zai rufe wani abu ana kiran shi ghayn wa minhu sumiya sahabata ghaynan wa ghayman a girgije ana kiran shi ghayn kamar yadda ake ce masa ghayb bil mim haka ana kiransa ghayn haka da abin da zai rufe wani abu sunan shi zayin annabi ce innahu la yughanu ala qalbi lalle akan yi rufi akan zuciyata to malamai sun yi ta bayani game da wannan gaba me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi la yughanu ala qalbi akan yi rufi akan zuciyata kamar alqadi iyad a cikin littafinsa ikmalul mu'lim yake cewa abinda ake nufi da alghaib shine samun wasu lokuta da suke bijiro wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da bai yi zikiri a cikinsu ba wanda sha'anin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zama kodayaushe yana zikiri to idan wani abu ya bujuro ya dakatar da shi bai yi zikirin ba wani abu na al'amarin al'umma na maslahar al'umma ya bujuro masa a cikin yin wannan aikin ko a lokacin yin wannan aikin bai yi tasbihi ba bai yi zikiri ba to yana daukan kamar yayi laifi kamar ya kasa yin abin da aka ce yayi saboda yana daukan wannan takasiri ne gazawa ce kasawa ce to sai ne Allah ya yafe masa wannan shine abin da al-qadi iyad yake cewa wasu suka ce al-ghailu huwa shay'un ya'tari ala al-qalb mimma yaqa'u min hadith an-nafs abinda yake samun zuciya na wato zantar da rai kana dan zaune haka wani lokaci gashi karatu kake sauraro ana tare da wani lokaci sai hankalinka ya dan fusgaye wani guri san kuma sai ka dawo ka ci gaba da nutsuwa da sa hankalinka akan karatu to wannan ɗan fusgar da kake samu ta wasu lokaci ta wannan lokaci suka ci shine gaid din don haka wannan lokaci ne kankani ya bujiro wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda babu zikiri a cikin sa yasa yake neman Allah ta'ala ya gafarta masa to wannan shi ne abin da wasu suka fassara al-ghaib wasu kuma sun fassara shi akan wani abu ne mai kyau ma al-ghaib shi al-ghaib ana nufin as-sakina allati taksha taksha qalbahu wato nutsuwa da take rufe zuciyarsa innahu la yugharu alayya a tafsirin su sai la yugharu alayya akan rufe zuciyata da nutsuwa kamar yadda Allah ta'ala cewa anzala sakinatahu alayhi ya saukar masa da nutsuwa to a in nutsuwa ce me ya kama tun istighfari kuma wa inni la astaghfirullah suka ce a istighfarin wannan li izharil ubudiyya dan ya nuna shi bawan Allah ne kuma ya yi godiya ta zama godiya ce ga wannan sakina ɗin da ta same shi kamar yadda ce afala a kunu abdin shakura lokacin da aisha radiyallahu ta'ala ana take ba shi shawara da ya sassauta mutum kiyamun laila ɗin har kafafun suna tsagewa gashi Allah ya gafarta masa komai ce afala a kunu abdin shakura suka ce to wannan istighfarin a matsayin godiyar yake wannan gainu din kuma ritsuwar da Allah ya saukar masa ce a zuciyarsa da ya saukar masa da ritsuwa sai yake istighfari don ya nuna godiyarsa ga Allah ya kuma ƙara risuna ubangiji ya nuna shi bawa ga yake gare shi wasu suka ce halatu khashiya wa i'zam wani yanayi ne na tsoron Allah da girmamawa istighfar din kuma godiya ce gare shi to kaga waɗannan sun saba ma waɗancan waɗancan sun ɗauki abin akan wani abu ne da ya cancanci a yi istighfari saboda gazawa koya take ta dan adam wanda ba laifi ba ne to amma kamar yadda wasu suke cewa a hasanatul abrari da abin da sayyatul muqarrabin duk da cewa maganar akwai inda take zama daidai akwai inda take zama kuskure hasanatul abrar ayyuka kyawawa na masu na masu da'a a gurin wasu kuma sayyi'at ne sayyi'at ne munana aiki ne mummuna aiki ne to wannan babin ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan a matsayin laifi amma ba laifi bane ba laifi bane dan ya shagalta da maslahar al'umma da yin sulhu tsakanin mutane tattaunawa da su akan wani lamari da ya bujuru ai ba laifi wa Allah ba to amma shi yana ganin ya kamata a ce ya kake ce mu subhanallah ya kamata a ce a cikin wannan yanayin ma yana yana neman gafarar Allah wasu daga cikin abin nan masu harkar tasawuf suke cewa ai abinda ake nufi innahu la yugharu ala qalbi wa inni la astaghfirullah bil yawmi atamarra ana nufin tarakki da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi hawa matakai matakai duk sanda ya kai wani mataki na kusan na kusantuwa zuwa ga Allah ya ji ya samu kusanci ga Allah in ya ƙara yin sama in ya waiwayo sai ya ga ashe wancan matakin akwai gazawa a kansa to sai ya istighfari sai yana ƙara sama yana kuma istighfari yana ƙara sama yana ƙara gane cewa a to ashe wancan da nake kansa jiya ya kamata a ce ya faka shi saboda ka yana yin istighfari ne saboda ganin matakin da ya bari da baya bai kai wanda yanzu ya hau ba to amma da tawilin in ka duba annabi ta ce la astaghfiru fil yawm mi'ata marra abin mi'ata marra yake hawa matakan a kullum kaga wannan yana nuna tunda an ce sai ya hawo wani mataki sai ya istighfari saboda na kasar sa bai kai shi ba in ya je na sama sai ya istighfari saboda bai bi masa bai kai shi ba to kina ashe a rana ɗaya yake take ta yin matakan matakan kuma yana ta istighfari akan kowane mataki na baya wannan magana ce ne da sun faɗe ta saboda dan mutum ya shaƙi iska ba abin da ba zai yi zai fara ba to ana ce mun lokaci yayi don haka dole mu tsaya a nan nan ba abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh